kar ku ba wa ayyuhal auliya ya ku majalisar al'amuran marayu la tutu subuha kar ku ba waɗanda suke marayun da suka zama a ba su da hankali wato ƙananan yara ko waɗanda manya ne amma suna da matsalar taɓin hankali ko suna da wauta ko kuma mataye waɗanda wato su ma ba su mallaki hankalinsu ba daga cikin maza ko mata la tutu amwalakum kar ku ba su dukiyarsu ai amwalahum ai dukiyarsu al-yatimu ma dama lan yablughu al-rushda la yaslihu lit-tasarruf fi mali wato wanda ya bai kai balaga ba kuma wato ba zai iya tasarrufi a cikin dukiyarsa ba Allah ce kana ba shi dukiyar eh idan an mutu an bar masa dukiya wato mahaifinsa ya rasu amma shi yaro ne bai kai sanin yadda ya kamata a sarrafa dukiya ba kar a bashi dan an bashi zai je ta sayan banza da wasu ya lalata dukiya ko kuma ya kai amma yana da damuwa na tabin hankali to shi ma dan dukiyarsa ne ba za a dau dukiyar yana da wauta ko wani abu na wato hankalinsa bai cika ba ba za a dau dukiyar a bashi ba saboda shi ma an bashi sai wasu masu hankali sai su abokance sai su baci abu ko ba haka ba sai wasu masu hankali sun ga an bar masa dukiya kuma an baki ta a hannunsa to sai su wato sai su abokantaka da shi kuma su yi ƙoƙarin wato lalata masa dukiya akwai wani da aka yi na sani a nan garin ne wanda yake yana da kan an masa wato an cikin an yi musu rasuwa mahaifinsu ya rasu an raba musu gado da aka raba musu gado a aka ce yana da ɗan damuwa haka aka ce na san za a ɗan rike mataici a shi a bashi na gaba shi dukiyarsa farko abin da ya fara cewa buhun garin kwaki ya ciwo wallahi na san shi an gane ko buhun garin kwaki ya tsaya daga baya kuma yace zai sana'a yace za a siya masa motar itace haka dai abu haka ya lalace gaskiya kuma ya matsa ne ce dole sai an bashi ta bikina sai to a dauka a bashi ne to shi sa qur'ani ya hana haka saboda shi addinin musulunci addini ne da bai bar komai ba kuma ana ƙara komai a inda yake wato in mutum ya bi shari'a ya bi musulunci to za mu iya duk yawan mutanen duniya za mu zauna lafiya saboda komai an tsara shi kuma komai an ajiye shi a inda yake al'adulu an yi biya kulla shi ji muhalli saboda haka ƙwar'ani ya hana wannan ya sa ma a cikin bakara ai Allah ya gaya mana wai tsalu na ka'ani mai tare kulisullahu lahum alkhairu in tukalituhum fi ikiwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim ko ba ka Allah ya ce ba cikin bakara haka aka ce Allah ya san saboda haka za a iya karɓa a yin mukalata da dukiyar amma kar a ba wa wanda aka san in an bashi zai lalatar kai kuma fa wanda ka karɓa ba an baka ayon da muka baro jiya ba an baka bane kawai shikenan ka samu abin da zaka yi wa dada ba a'a kullum ka dinga jin cewa me ka dinga jin cewa wannan dukiya ba dukiyar ka bane dukiyar wasu ne wanda kuma nan gaba za mu zo innal ladina ya'kuluna amwalal yatami zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna salira saboda haka ba a cin dukiyar maraya kuma ba a kuga adalci da musulunci ba a bar wa marayan da bai da hankali shi ma ba a bar masa dukiyarsa za a karba a ajiye in wacce ba za ta lalace ba ce a in wacce in an ajiye za ta lalace za a sarrafa ta ta yadda ya dace har ya girma ya zo ya karbi kayansa kuma a nan gaba a cikin a nan gaba za mu riski inda Allah yake faɗan cewa idan lokacin girman su yayi a mayar musu in za a mayar musu kayansu to a mayar da shi saboda komai an tsara sau da za ku ga a za ka ga ana rigingimu a kotu na magaran gado ko ba haka ba ana rigima a ai muna ƙanana ne an bar mana dukiyarmu ya cinye ko ba haka ba to shi yasa in an bi ka'ida ta addinin musulunci duka za a zauna lafiya sai ka ga an rayu ba wani wanda zai zama ba mai cin hakkin wani kuma ba mai zargin wani a cikin hakkinsa saboda haka Allah ya ce Allah ce jara lakum qiyaman wanda aka sa ku ku rike dukiya din wala wala tutusubuha amwalakum allati jara lakum qiyaman wanda aka sa muku dukiyar aka sa ku ku rike musu warzuquhum fiha aka ce ku ciyar da su a cikin dukiyarsu an gane ku ciyar da su a cikin dukiyarsu kar ku rike gaba ɗaya wato an bar kuɗaɗe masu yawa kuma saboda an ce ka rike sai ya zama ku bar yara da yunwa ku ki ba su duke ku wato in ana tasarrufin ta ne riba da ake samu ku ki ɗauka ku bayar in ma ba riba ɗin a cikin kuɗin su kar ku basu su halaka ku saya musu tufafi ku ba su abin da za su ci in yi so komai a dinga yin sa da me da lissafi ana lissafawa saboda haka Allah ya ce warzuquhum ku ciyar da su fiha ai ai aqimuhum minha ku ciyar da su daga ciki waqsuhum kuma ku tufatar da su a cikin dukiyarsu su marayu ku ciyar da su a abinci daga dukiyarsu kuma ku ba su tufafi daga dukiyarsu ku auliya wanda aka ce ku rike musu wannan dukiya har sai sun girma wa qulu lahum in za ku yi magana da su qaulan ku yi magana da su qaulan ma'rufa ku yi magana da su hanyar da ya kamata hanyar da suka sani kar a dinga rufa rufa a buɗe abubuwa kowa ya san me ake ci idan misali yara ne kanana amma ai suna da iyayensu mata misali in suna da iyayensu mata abin da za a yi in kai babban su ne ko wani a manajan mahaifinsu ne kada ya zama an baka dukiyar wai ka je kana ta kula da ita sai dai ka kawo abinci kawai ka ba da tubabi amma ba a san me yake tafiya ba Allah ya ce, wa ƙulu lahum ƙaunar ma'arufa, ku yi magana da su magana sananniya a zauna a yi lissafi a yi bayani. An gani, kar a bar abubuwa a yi iddun iddatan jamilatan bi ɗayi a muwalin izarashin. Wato, a zauna a ƙididdige al'amura a yi bayani lokacin da za a mayar musu dukiya ya zama sun san abin da aka yi musu din nan rigar da suka sa ta sallah ko rigar da suka sa bara ko bana ko yaushe ma a cikin abin da aka bar mana ne na rike muku naira kaza a cikin ɗauka na sai muku riga kaza ina fata an gane zamar musulmi to in an yi wannan to zai zama ba wata matsala wato ba za a kai ga kotu ba ba za a kai ga ana shari'a ana cewa wani ba mu ba shi babban mu ne ko kawun mu ne ko yayan baban mu ko kanin sa amma ba mu ba shi ya cuce mu duk ba za a yi wannan ba ana samun matsaloli ne na waɗanda suke rike dukiyar shi sa aka yi kun lura ai shi maraya a nan ba a fatikin da za a samu matsala da shi ba ana zuhu kuncen kuncen ana yi ne akan wa akan wanda zai rike masa dukiya ina ba ta an gane hukuncin ana yi ne akan wanda zai rike masa dukiya saboda shi kam in an rike masa dukiya da amana in ya tashi ba godiya zai lokacin da aka mayar masa dukiyar sai ga gasa godiya zai amma matsalar shi ne wanda zai rike amana din shi ya fi wahala saboda ita tafi wahala musamman ma kuma irin cikin lokutan da muke a yanzu amana ta yi wahala gaskiya ta haka dai ga shi nan wannan akalaful muhammadiyya din nan sallallahu alaihi sallama halayya na annabi muhammadu duka sun yi wahala ba iya mun sha maimaitawa a nan shi ne yake wa mutanen makka ajiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin a ba ma aiko shi irin aika na zahirin nan ba domin shi annabi tun kuntu nabiyan wa adamu bainal mali wa dini idan adamu yana tsakanin tabo da yunfuwa shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma aike na zahiri lokacin da yake musu ajiya duk wanda shi kamar bank of the yake ko central bank kowa shi yake kawo wa ajiyar sa sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma mu da muke cewa muna bin ta yaya ya zama haka saboda haka Allah yake maganan cewa in za a yi magana da su wa qulu lahu qawlan ma'rufa ai magana da su hanyar da ta dace ai magana budaddiya kuma ba wannan kawai ba duk abin da za a yi na kudi ai a bude eh ai a bude kar ai dinga kungiya kungiya Allah kiyaye yan kungiya kungiya kar su ji dauka na kira sunan unguwar su eh duk abin da za a yi a yi shi abu musamman harkan kudi ga masu harkan kudi wasu daga cikin suna nan kusa da ni a kantoci sun sun sani ko naira ɗaya ne ana so ya zama akwai ta a rubuce a takarda saboda su kuɗi ya suke yanzu sai kaga an zo kana gumi ko ba ka ba sai kaga kana gumi ana cewa to ina ka za ya shiga ana cewa to a baka lokaci za ka yi tunani haka da lokaci an samu matsala saboda haka akan shi ai ba ma dukiyar maraya ba wala ta kudu an walakun bainakun bil batil haka Allah ya ce ko dukiyoyin tsakanin mu ma kar kar wani ya ci dukiyar wani da zalunci akwai hanyoyi na kasuwanci akwai mudaraba akwai bai'u sharik ko ba ka bane akwai sunan su hawala ga sunan kashi kashi hanyoyin mu'amala na kuɗi ijara ko ijara mudaraba hawala ga sunan waji duk ga sunan su waje a malaman bidiyo duk sun yi bayani saboda ne saboda kar wani ya zalunci wani komai aka tsara shi manzo Allah yayi bayani Qur'ani ya fara yin hukunci ya faɗi yadda za a yi manzo Allah ya zo ya tsara bayani malaman bidiyo suka tsara warwarewa am addinin musulunci baya buƙatar yanzu a sake shiga wani hall a sake tattauna wata magana duk abin da yazo kawai za a yi kiyasi ne akwai maganar Allah in an yi kiyasi zai hau in ba samu ba a je maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bincika hadisai za a samu zai hau za a samu hadisin da an dauko abin da yake faruwa yanzu ana ana a evaluating zai bayar shikenan in ba samu ba za a dauko maganganun manya-manyan malamai fuqahul mazahibi shafi maliku shafi abu hanifa ahmad bin hanbal sufyan bin uyayna sufyan bin sufyan sauri a hasan al-basri ga sunan ga sunan suna da yawa wanda duka malamai ne suna da mazabobinsu su da afaru sadiq duk suna da mazahifinsu da suke a suke suka yi suka yi ijtihadi a cikin abubuwa da shafi addinin musulunci wa qulu lahu qawlan ma'rufa ai magana da su hanta wato ai budaddiyar magana sananniya na
واغفر ليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم نعم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله عجيبا الله اكبر وصل ال... وصل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا فإن عانتم منهم رشدا فادفع- فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعجب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ku waɗanda aka bar muku dokiyar marayu wato ku jarraba su wasalu ay ihtabiru al-yatama ku jarraba hankalinsu qabla bulugi a qabla bulugi aw ba'da bulugi fi dinihim wa tasridihim ila amwali wato ku duba su ku ga a ku ku wato ku yi musu kamar interview ku gane in an dawo musu da abin da za su iya riƙewa ta yi zama lagun nikaha har sai sun kai lokacin da suka kai aure wato sun kai balaga kenan ai tsaran ahalan lahu bil ihtilali wato sun kai lokacin da za su iya a za su iya yin mafarki kamar sun sati mace mace wani abu ya fita daga gaban su aure sinni ko kuma shekaru wa huwa istikmalu kamsa ashara sana haza masabu shafi imamu shafi yake cewa wato balaga din shekara goma sha biyar da shi a mazabarsa amma imamu maliku da wasu daga cikin malaman mazaba suka ce sai ya kai shekara goma sha takwas idan maraya ya wato in aka kai wannan lokacin za a iya gwada shi a ga in an ba shi dukiyar zai iya riƙewa shi ne waktar ya saba ai ku dan wato ku mutu interview ku jarraba su ku gani za su iya riƙewa in anastum minhum rushidan in kun ga shari'a a gare su ma'ana kun ga hankalinsu da nutsuwarsu yanzu in an ba su zuciyarsu za su iya rikewa ai salan fi dini wa mali wato abin da ya shafi nutsuwarsu a addininsu da dukiyarsu wato o ilayhim amwalahu kuma su dukiyarsu jama'a ina ba ta an gane ba magana jari muke karantawa ba muna karanta alkur'ani ne kuma hukunce hukuncen Allah muke karantawa kuna jin yadda Allah yake bayani dalla dalla yanzu a nan wani sai ya ji kamar ma da shi ake wallahi Qur'ani kenan eh to wani malami yace ai shi Qur'ani ya ne baba kere eh kana inda kake zaka ji magana tana zuwa kamar kawai a kira sunan ka ne ba ai ba eh kai ka ji har ma ka tsargu ni kan wannan nan ko an yi ko bai san me nake yi ba ne domin na ga duk maganganun da yake yana maka yana mun habaici ba habaici a ce ma balaga ba ta bala aya ce eh ayoyi ne suke sauka ake yin bayani to sai ga kamar saboda tabi'a dalla dalla qur'ani ce eh sai ga kamar na faɗa ba sai ga kamar da kai aiki an tashi ka fara hararan malami kana ga kamar yawa kana ga kamar yana ma cin fuska kuma ba haka abu yake ba kawai karatu ne ya biyu wanda yake rike da dukiyar maraya in dai an bar maka wani maraya kana rike da dukiyarsa to ka ji bayan da ake bayani in lokacin bayarwa ya yi a masu kayan zuwa da gabar malam kana rike an gane fa ina lattu minu murshidan fadfa'u ilaihim amwalan idan lokacin aka fahimci cewa shiriya ta zo musu ma'ana sun nufi sun kai wani minzili ba ba su dukiyarsu wala ta kuluha ayyuhal auliya Allah ya ce kar ku ci dukiyarsu israfan da gairi haƙƙin wato kar ku cinye musu dukiyarsu da almubazzaranci da wuce gona da iri an baka dukiya kawai kai tawa da da a ciki a gada wani dan uwanka mai dukiya miloniya ya rasu da mashin kake hawa ya saya maka babur kana hawa mashin an gane kana hawa mashin ana ɗan zuwa kasuwa da sauran bayan mutuwarsa shi sun da ya tafi lahira kuma shago yana nan ana hulɗoɗi bayan sa mota biyu ko kuɗi a gata ta sayo babbar mota ta miliyoyin kuɗi to kaga kenan tun da yana da yana ba dukiyar kamar ko ba haka ba yawa to su kaga a yanzu Qur'ani shi abuwan shi ne Qur'ani ya hana wannan. Wala taqulu wala taquluha israfan. Kar a ci musu dukiyarsu bi gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba wa bidara ay mubadari na ila infaqiha mukhafatan. Kar kuma ai gaggawan ba saboda neman kar misali kar a zarge ni kar ai kaza ka ce kawai kai bari ka ba su a'a an yakbaru Allah ce kar a bayar har sai ila an yakbaru har sai sun girma rushidan falyalzumukum tasliman ilayhi wato a bar dukiyar a hannun mai juya ta har sai lokacin da suka kai munzilin a basu yarki a basu wa man kana Allah ya ce to kai ma ne rike wanto ga bayanai billahi billahi har yanzu a saurara wa man kana ganiyan min al-awliya wanda ya zama shi yana rike da dukiyar maraya amma kuma daman shi shi ma kansa ne arziki ne Allah ya ce falliyar sa'adin ya kau da kai ya kau da kai daga dukiyar karya karya damu da sai an masa kaza sai an bashi kaza ya kau da kai shi dai ne ya rike amanar dukiyar marayu har sai lokacin da suka girma ya mayar musu karya damu da sai kaza wannan umarni ne na Allah in kana da arziki kudin wasu suna hannunka karkace sai an biya ka za a yi kasuwancin da za a yi sai kaza sai kaza sai kada kawo ka'ida in dai kana da abin da zaka ci ga abin da Allah yake gaya mana a cikin suratul nisa'i ala gafar ta malam me rike da dukiyar marayu ina fata kana ji na an gane ko Allah ya ce fal yastadi ka kauda kai ay ifu an malil yatimi wato mutum ya kauda kai daga dukiyar shi maraya din wato ai muradi ba zai shiru haka ba sai aka ce wa man kana fakiran yaku mai su kenan mai kamar kana fakiran wanda ya zama kuma fakiri ne ba maliya a kulbil ma'aruf ku ji Allah subhanahu wa ta'ala sarkin adalci in mai dukiya ne yayi saboda Allah ya rike musu dukiyar su kar ya kauda kai daga dukiyar idan kuma ya zama fakiri ne to ya ci bil ma'ruf ya ci da abin da ya dace wato ya ci da da abin da ya fi kamata a nan isu imamu shafi tun daga kansu abdullahi bin abbas bin abdullahi bin mas'ud an yi maganganu wajen guda hudu akan wannan maganar na farko aka ce na farko ya ci abin da ya ishe shi na abinci da tufafi ina fata jama'a na ganewa ya ci abinci da tufafi a cikin dukiyar banda ne kana ga ya sai gida kana ga ya sai mota kar ya je neman fili zai tsaya kar ga yana wancan da wannan abinda wasu daga cikin mufassaru da suka faɗa kenan Abdullahi bin Abbas haka ya fassara wannan wajen magana ta farko kenan wato ya ci iya abinda zai iya cin abinci da wanda zai sa su bai saboda ai ba zai rayu ba zai rike dukiyar maraya kuma ba abinci ba zai rayu ba abinci ba haka ne sannan kuma ba zai rike dukiyar ba tufafi ba magana farko kenan magana ta biyu wasu ka ce daga cikin malaman a a ina ga irin su Sufyan bin Uyayna wasu daga cikin malamai su saddi da su a wasu ne daga cikin mufassaruna suka ce abin da ake nufi da wannan wa man kana fakiran bali a kullum ma'ruf din nan shine duk abin da zai dauka a dukiyar ya zama yana daukar rance ne ya shi kan wannan kamar ya dan yi sanani ko yawa ya zama rance yake dauka lokacin da ya samu zai mayar eh kun ga Allah suna ce bari a kullum ma'ruf amma ga shi malamai suna istinbadi wasu kuma suka ce a'a ba haka za a yi ba abinda za a yi shi ne tun da fakiri ne yanzu a yi ka'ida kawai a dinga biyansa shi zai kula da shanu zai kai su kiwo misali yin shanu ne zai kai su kiwo zai dawo da su to yanzu abinda za a yi za a tambaye shi ne ko za a je a samu wanda suke kiwo a tambaye su nawa ne gaina ba kenan ko misali za a tambaye su nawa ne ake kiwon shanu adadi kaza ko dan baraki ko babba yaya ake duk da za a tambaya sai a zo sai a yi lada da shi sai a dinga biyarsa adadin aikin da yake yi adadin za a biya a nan shi ne bane a kulli ma'ruf da bai za da fatin ilayin ilal yati ilal yatama idan lokacin girman sai kuma za a mayar musu da dukiyar su ba bai za da fatin ilayin amwalan idan za a mayar musu da dukiyar su fashidu alaihi wato a kafa shaidu a kafa shaidu kar a zo a ba su zuciya ba shaida a an bar mun kudi an bar wa wani ko an bar mun ko an bar wa wani a kudi naira kaza miliyan kaza kudin marayu wani da wani da wani suna hannuna daman za a yi yarjejeniya a yi rubutu a sa hannu to lokacin da suka girma za a mayar musu da kudinsu waccar ka'idar ta farko ita za a ɗauko a dawo da ita to alhamdulillah kudin nan da na karɓa shekara kaza nake riƙewa da su wani da su to alhamdulillah yau wata kan rana kaza da watan kaza yau zan mayar musu kudadensu farkon hukuncin da za a yi ƙanana ne su ba za su iya sa hannu ba mai yiwuwa wasu ne suka sa hannu a madadinsu ‘yan uwan kudin kenan. Misali, a mutiyar ne, sai ɗaya daga cikinmu ya mutu kuma yana da dukiya. In ni zan riƙe gadon yaran, to kaga sauran ‘yan uwana su za su hannu kenan ko? Amma yanzu lokacin mayarwa kuma, dama ai an ce me, idan sun girma ne za a mayar musu dukiyarsu ko? Bayan anas sun min umrushidan, fadfa'o ilayin amwalau. lokacin da suka girma za a jayar musu dukiyar yanzu kuma su za su sa hannu su da za su karɓi kudin su so za su sa hannu su ce sun karɓa idan gidaje ne haka in gonakai ne haka idan amfanin gona ne haka in kudi ne haka duk da wani abu na dukiya su za su sa hannu cewa sun karɓi kudin su kamar kana bakiran bal yakul bil ma'rufi a bai za da fatin yayin amwalin amwalin fashidu alayhim Allah ya ce ku kafa shaidu annahum taslimuha cewa ne kun mika ta waka dai billahi asiba Allah ya ce ya isa shi Allah ya isa ya zama ne hatizan li amalikum wato mai kiyayewa daga abin da ya shafi wato ayyukanku a kalki wa muha ibihi wato abin da ya shafi ɗabi'unku ko halittarku da kuma hisabinku saboda haka a jama'ar musulmi mu kiyaye a amanoni mu kiyaye amanoni mu kiyaye amanoni zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa a la ahada liman la amana sala babu alkawari ga wanda ya zama bai da amana sannan mun karanta wanda hadisi ne ma'arufi yana daga cikin alamar nifaki shine wai za su mina khana wato idan an ba wa mutum amana wato ya ci amana din ya saba alkawari wato ya ci a wannan amana din addil amanata limani ita manaka wala takun man kanaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a mai da amanoni a inda suke kuma a wato wato a mai da amanoni a inda suke kuma wanda ya haɗince ka kai karka haɗince shi saboda haka wannan ayoyi da wannan lissafi alƙur'ani muna karantawa ne don mu samu fa'idodin da suke ciki abinda Allah ya umarce mu mu yi sai mu aikata abinda Allah ya hane mu sai mu bari saboda shi ne zaman lafiyarmu a duniya an kawo mu duniya ne don mu yi mai don mu yi aikin kwarai kuma idan mun koma mu samu lada a wajen Allah shi samu Allah yake faɗa fa ne ma ajrul amilina ma dalla da ladan waɗanda suka zo waɗanda suka zo duniya suka yi aiki kullu rabati yawancin kiran da Allah yake yi a Qur'ani ayoyi da yawa gaji Allah ya ce innal ladina amanu sai ya hada da ne wa amilu salihat wato wayanda suka yi imani kuma suka aikata aiki mai kyau akwai ta ibara mai kyau da ake bayarwa akan zaman duniya da komawa lahira aka ce wai kamar misali mai su ne a cikin ki mai su ne a kogi wanda sana'arsa koyaushe su yake yi sana'arsa koyaushe su yake kuma a a kogi yake rayuwa saboda haka wata rana yana cikin wannan su ɗin sai ya samu wani babban kibi ya samu babban kibi sai ya tawo da shi gida sai sha'awa sai ce wannan kibin a yau kan za a yi miya da shi ne saboda haka da ya kai wa uwar gida tana buɗe cikin kifi kawai sai ta ga zinari mai yawa a cikin kifi saboda haka sai zama yanzu ba maganar cin kifi ba ne yanzu maganar yau kan mun yi bayi-bayi da talauci ko ba haka ba sau da haka sai ya ɗauka sai ya kai wa mai kudin gari da ya karɓa ya gane shi ai duk dukiyar da na tara wannan zinarin ya fi ƙarfina zina ga sai dai a kai wa mai gari mai yiwa shi zai iya tsaya aka ɗauko zinari a kawo mai gari mai gari ya duba ya ce kai nawa ne mutum duk abin da na tara ai in an gudari wannan zinarin bai wuce duk abin da na tara a bada shi saboda haka ni ma ya fi karfi na in za a baya in za a yi evaluation na dukiya ta da wannan dinari din za abin da ya kamata a yi sai dai a kai wa sarki babban sarki kenan mai yiwa ko in ya gani shi zai siya saboda haka aka kai wa mai martaba da duba ya gane ce kai shi ma fa wannan abun gaskiya kamar zai fi karfinsa amma abin da za a yi a bada dinarin sai a buɗe wa shi wannan ne su sai a buɗe masa taskar sarki ya shiga ya yi awa goma yana ɗebo kayan amfani a cikin taskar mai martaba. Sai ce shi taskar mai martaba? A, ai shi ɗairan ka daɗe ko awa ɗaya na yi ma ya yi ba sai na yi awa goma ba. Ta ce, a'a, ka shiga ka yi awa goma. Ka shiga duk abin da ka gani kuma kawai ka yi ta yasowa awa goma nan ke ta ɗaibowa tsaka da ya shiga yana shiga da ya duba ya kalli kayan duniya da kayan alatu yana hange hange hange can sai ga wani wani afashi na mai alfarma sai ga wani abinci da daɗa a cikin afashin nan wadda ka sai ta to bari ya fara da wannan kafin ya shiga babban aiki an gane ya zauna ya ci abinci ba irin ci da ya saba ba yana nufin ya ci abinci sosai yana gawa cin abinci da ya ƙara waigawa wani kuka sai ga wata shimfiɗa wani gado mai kyau sai ce to bara dan huta kafin zuwa an jima sai in tashi sai in kwashi ganima kenan sai haidan kuma ba a doka ko ba ka ba an ce shiga ne ba doka don haka sai kwanta akan shimfiɗa yana bacci sai ba da suka shigo suna ka tashi awa goma ka yayi an gani ka tashi awa yayi yayi a sai aka ce ai daman lokaci aka baka lokaci yayi yayi iyakacin kokarin sa ko tsinke bai dauka ba haka ya fita daga cikin wannan saska ta mai martaba to ana wannan ibara din kamar ya wato abin da ya shafi rayuwar duniya an kawo ka duniya an baka lokaci mai yawa ana so ka tsaya ka yi aiki ko ba haka ba ga damun maki an baka sallan nan a salatu nurun ko ba haka ba inna salata ziya sallah haske ne azumi kaza duk wayannan ibada din kowanne yana da wato alherinsa da darajarsa an baka wayannan abubuwa don su zama ka kamar wannan zinari din da ka zo duniya kawai sai kai ta shagalinka sai kuma ya zama ne a iza da ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna shikenan to da ka sai ka koma lahira kana me sai zama ka koma lahira wa man kafat mawazinuhu ulaika allazina kasaru anfusahum wa hum ulaika hum kasaru anfusahum wa hum yuzlimuna wanda duk ma'aunin sa bai nauyi ba suratul araf wanda duk ma'aunin sa bai nauyi ba to sune waɗannan da suka yi asara akwai asara da ta wuce wannan ka shiga babban waje an baka dama ka fara da cin abinci eh saboda haka Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yin ibadu da tsayawa a cikin bin umarnin Allah da kuma tsari daga hani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
Allah ya saka da mutum a kafin ko shiga a filin tafi da aka dan turo na sabonni za mu yi amfani da wannan dama mu kare kira ga 'yan uwa cewa insha Allah ranar Juma'a rana ce da rufe wannan babban tafsiri na albarka shi ke nan ko bibi in Allah ya mu tsora kwana biyu mun yi muna laraba to za mu tashi komowa kan 'yan uwa ƴan uwa musulmai waɗanda suke gagarumin gudunmuwa a cikin wannan taro mai albarka har yanzu dai za mu sake tare 'yan agaji domin abin da muke so mu yi shirye-shirye na shugaba kammala ba. asusunmu ya ɗan yilo da na ta ɗan agaji ta ku gafiya musamman wanda yake ke kaɗi nan mai babbar hula ɗan zaga ko za a iya cika ta da gudunmawa da zai samu mun su da tafiye cikin nasara yara wanda shi ne bakin kofar yana agaji ku ƙara kewayawa Allah ya taimaka mana Allah kuma ya azurta mu a cikin kyautar da Allah ya mana kamar yadda malam yake faɗa kowane lokaci cewa duk abin da muka bayar wato kamar ranci aka ba wa ubangiji akwai ranar da zai biya kuma biyan ba irin biyan mutum ba ba irin na markasira alhamdulillah to saboda haka yan uwan Allah a daure shi bisa dukiya a yi hidimar addini sai an daure saboda haka da Allah a bayar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba za mu daure ba za mu ci gaba da gabatar da tambayoyi wannan cewa yayi ala gabatar da malam salam a mai tambaya yace to wanda ya karbi da rika tijaniya kamar da aka faɗa jiya an tambata wajen aikin nasa yana yin zikirin juma'a yana wazifa amma lazimi ne ba ya yi ya ɗari ka tafi ai manzala sallallahu alaihi sallama da ya haɗu da shehu tijani lazimi ba aka fara ba shehu tijani farko tukunna shi aka fara saboda haka lazimi ai abu ne wato babban sharadi ne daga cikin sharadi na ɗariƙar tijaniya Saka ana kira gare shi da dawo ya ci gaba da yi kuma ya ji a yi masa zidi.
A wannan kuma ya ga mata malam tare da fatan shan ruwa lafiya. Kazu ka yi magana a kan sadaki da makamantan yadda aure ta wai shi. Auren da aka ba da sadaki mai yawa ko aka yi bushasha ma'ana aka yi sharholiya a cikin baya albarka?
Lalle haka a malamai suke cewa cewa sadakin auren da aka yi shi da sadaki kaɗan to ya fi albarka dalili kuma shi ne dama in duk abin da ya shafi alfahari alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son mutane masu alfahari za ku ga yanzu irin abubuwan da ake duk da ba lokaci amma da ya kamata a yi magana sosai akan abin da ya shafi harkar aure din da yanzu da ake yi ana ta ƙara shigo da abubuwa iri iri iri ranar nan ma ne na ji wani sabon bai a cikin daidai din da ake sawa wai menene dai wallahi na dai manta amma lallai shi kan wannan kamar sabo ne sabo ne daidai eh ƙauyawa dai a'a to kana gari ko za koma ba ƙauye to za a aure ko ba akwai ƙauyawa ne ba idan ka je wuraren Niger kada suna irin gwari ne ko a abin nan ɗaya yaran don manyan yarukan su guda biyu ne a Niger to sai ka yi mamaki yadda ake bid'a da abubuwa gaske kuma wanda shi musulunci ya tsara da yadda ya kamata a yi a ba buƙatar ya zama za a yi aure a yi yin wasu abubuwa wanda suka saba wa shari'a manzalar sallallahu alaihi wasallam ya yarda a yi kiɗa a aure har ma a cikin iradul muslim a babun nikai zaka ga a hadisi ne manzalar sallallahu alaihi wasallam ya cewa ilu na hazal nika bidufi wa sauti sai hadisi ne gaba da shi alfaslu bainal halali wal haram ad-dufu wa sauti wato abin da yake bambanta tsakanin zina da aure shine wannan ayari da za a yi ana ɗan hidima domin shi ne zina ai ba zai bari a san gashi ga wata mace ba ko ba haka ba amma ne aure shi ne ake so a ɗan har ma ce a kona jiki da yake magana sai da tuna shi za ta je aure za ta tafi ta ce jagora sai manzo Allah ke cewa to me za ku karanta a hanya ta ya Rasulullah za mu karanta wani abu Allah ne ya mata wasu baitoci da ta rike atainakum atainakum uhayyikum uhayyikum haka manzo Allah ya gaya wa Aisha ta dinga fara tana yi tana rerawa subhana a a danyi waƙoƙi a aure saboda ya tabbata a ɗan ɗan hidima ce wacce ba ta saba ba amma yadda ake yin nan yanzu a tsara zai kuma ka ga ana tafiya tsirara ma wasu ko ba haka ba kafiyatun ariya kai a waje mata gaskiya wayannan abubuwa sun saba wanda kuma lallai kamar yadda shi ne tambaya ya faɗa wato masu auren yawanci suna ɗebe albarkar aurensu kafin ma zaman aure din har ya kai ga yanzu zaka ga ana da wasu maza ne su maza ne daga baban ango ya zo yana rawa a gaban sirkarsa an ana sa mata kiɗa yana rawa kaga uwar ango tana rawa a gaban sirkarta kuma wai gobe ko jibi wai kana so wai ta zo ta tsona ta gaishe ka to sai ya zai yi kin gama rawa a gaban ta kuma ina magana to wayan abubuwa dole gaskiya sai an hakura da sun ana su auren rake shi albarka da babban alheri ka yi aure ka kira masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam su zuke ba maka manzan Allah a bikin ka a kira dan Amina da Abdullahi shugaban duniya da lahira aure sai albarka za a fara majalisin da addu'a in an rufe ayi wa su ma'aurata addu'a haka ne amma yanzu masu wasannin da kuke kira suna addu'a da lokacin da za su fara in za a gama za a duban jago ne in zai in zai in zai addu'ar da in zai gama ƙasiƙar abuwan zai gama gama waƙarsa wata addu'a zai yi kawai za da faɗa ma za a yi arabu sun kun gani irin wayannan kenan sun a kiyaye gaskiya a wannan da aka masa wato aka fi tsarin addini da ya fi albarka na a tabayin tambayoyi ga masu tambaya akan karatun jiya sun yi magana ne akan tahajjudi Sawa, salam jiya malam kayi bayani akan sallah tahajjudi to wanda suke yi a cikin gida ba ɗayan kuma cewa shi wai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ne yayi wa min al-layli fatahajjat bi nafilatan laka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda abinda muke cewa mutum yayi sallan ashiyan mai raka'a goma ko yayi shafa'i da wutiri sannan kuma an jima da daddare cikin dare ya sake taso da mutane ya ce za su sake yin wata sallar sunan ta tasu shi ne bidiya. Ina ba ta an gane, Allah yana sallar dare a azumi da ba azumi bai na yi, kuma Aisha, radiyallahu anha, ta ce manzalla sallallahu alaihi sallama bai taɓa ƙarawa ba a raka'a goma sha ɗaya a ramadana ko a wajensa haka ne a ramma a titi ne sahihi bai taɓa ƙarawa ba bin ramadana wala gairi so abinda muke cewa za a iya yin mutum zai ta hajjidi ya halatta sannan dare yana daga cikin ma a manya-manyan sunori na manzan Allah amma yadda wasu 'yan ƙungiyoyi suke yi kuma suna jibanmu da bid'a sai ashen bayan sallar isha sannan da daga sake taso da mutanensu a zo a sake yin wata sallah ko ta farkon ne ko ta ƙarshen ne sai ku zama mana wacce ce suna kai a ciki wallahi da yake a ciki amma mu da mun malaman sun gaya mana dai kala kala ne akwai muhassar akwai wajibawa to dan bodi ka duba iyamu sunna za ka gani akwai wacce take wajibawa sai an yi karatun Kur'ani ko mahaddacin Alƙur'ani a cikin al'ummar musulmi dole a samu mahaddaci da wajibin da farko ainihin ne. To yanzu akwai wanda zai karanta Kur'ani ba tare da wayannan takardun ba? Eh? Yanzu idan wayannan takardu na na karatu da ake yi. An yi fi su da zamanin manzo Allah? To in ka ce ma bid'atun fid duniya ne sai mu tambaye ka lokacin da aran ma zai fara zai sa takardu. Idan yanzu na je na ciwo masa holama na haɗa adadin alƙur'ani na kawo masa zai mun addu'a ko ba zai ba zai ce ne Allah ya taka da me zai ce Allah ya taka da alheri kuma ina tsammanin da na kawo aran ma wannan abun ina tsammanin da ina neman lada ne ko to an yi rubutu akan irin wannan takardar ne kun gane maganar kuwa saboda haka akwai abin da bidiya ne amma kai ma lada ka samu an gane ba a yi akan ta ba kuma idan ka ce ganyaye ne har yanzu akwai ganye da an yi akan duwatsu rubutun alkur'ani lokacin da wahayi yake sauka akan fatu akan ganyayyaki akan duwatsu akwai wanda ba ba cikin kuɗa yanzu balle ka ce a zamani ne canza yanzu ba kamar da suke cewa mota ba zai yi a je maka a daki yanzu ba to shi wannan ba haka bane za ka iya nemo ka yi sunna ka nemo fatu ka zo ka yi rubutun alkur'ani ka kai ka zo ka cika fito ma da ayoyi shi ne sunna wannan Allah kenan jama'a Allah ya mara jagora a samu ba wa mutum biyu hakuri akwai tambayoyin da suka rubuta kamar yadda malamin umarni cewa wani su zai zama cewa da abin nan ma'ana za mu karanta in malam ya ga da dace ya yi bayani a kan masu ya da wuce su ba shi wannan karanta eh ba ba abu ne wanda yawa abin da nake cewa shi ma wannan bawan Allah ya yi magana ne akan shari'a kenan sai malam Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya yana so ya shiga harkar yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawa kuma yana neman shawara a wurinka amma kidan ne yake tunanin za a ba shi shawara a kanta a tun daga shi malam yana yi da shi yana yayi yayi kida sosai yayi ba annabi yawa eh
yayi kida ko a ko kana yin gari ne na ga tin wani ale to sai ko akwai magana sai mu ba shi mashi gwaje ya tsori ko ba ka ba ran ma a kida ne ba annabi ya saurari ka tsirar mu ta yan wata kungiya mun ba da duk hujjoji akan kida da waka da rawa a musulunci duk daidai barbara abin da Allah ya wace mana don mun yi wannan bayani yan wata kungiya mun yi bayani a ciki to ba mu bukatar yake yana kan shi ne ka so ya ba shi same shi amma ba yau ba na'am wannan yake akar makalla wai wace ce nufinta annabi babanta annabi ɗanta annabi ta reni annabi ta yaye annabi ta haifi annabi wannan tambayar an yi su a a social media an yanyi har an gaji za mu fi za mu duk tambayoyin ma mun tambayoyin mu zama gaya mu
da wannan daga arama ne sai amsa ta akar makalla yau to ba da ma ya sani ko arama a wanda da karanta ne to na
ta yake salam malam da fatan kun sha ruwa lafiya wai shi ruwan da ake ajiyewa a gaban kunna a'a So, wanda ake yaji a gaban kunnan yana yara adon karatu ne ko kuma wanda ya lura ba ku taɓa sha ba. Shi ne tambaya da ƙarfi, ko a rama da damuwa.
a abin da nake cewa mun san an ce masu masu bacci da ido daya ɗan sa ido kenan ko wanda shi ne sa ido shari ya kiyaye ana kama da ruwa nan kuma har ya kiyaye ba a sha to to za a dinga sha eh in kuma yana cikin shi ruwa ne to bismillah eh in yana cikin shi ruwa ne to bismillah Allah ya tabbata mu na to na dama na ba da amsa ya ba da amsa da ta fitawa ke ya ce abinda ya sa ba a sha wai ba a kawo ruwan ne ba kofi yana da shi mai tambayar sai ya kawo kofi shi kuma sannan yadda in an tashi ana sha ya dinga kula shi mai tambaya din in an tashi ana sha sai wannan daga tsoron kai daɗe ne na an gama? Allah ya mana jagora.
a muna kira da muna kara sanarwa da magana ranar rufewa ranar asabar a yi mana gayya Ranar Juma'a.
ranar juma'a idan Allah kai mu idan an yi ruwa ranar asabar a gari idan ba a yi ruwa ba kuma yana nan juma'a ga kuma ta tuna za mu bayar sannan dukan wanda yake da niyyar taimakawa ko yanzu ko gobe yana iya kawowa ta hannun alaran ma a sai mu gashi na zaune a kan kujera sai ya mika masa saboda a ci gaba da shirye-shirye rufewa Allah ya ba shi ikon taimakawa.
Allah ya taimake mu, Allah ya bukatun mu, Allah ya samu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. A'a, ba wani da zai yi ka wani da Allah kar a yi hayaniya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya taimake mu, Allah ya shiga al'amuran mu, Allah ya biya bukatun mu na alkhairi. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zauna da kasar mu lafiya cikin tunu da matsalolin rayuwa Allah ya dauke mana albarkacin shugaban sallallahu alaihi wasallam. marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya wayannan dattawa da muke tare da su Allah ya biya musu bukatun su da abin da suke nema a wajen Allah Allah ya biya musu kuma baki da abin da muke nema Allah ya biya mana albarkacin shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الهج والهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجدار العزيز نعم